أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله على كل شيء عليم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المه- فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to a dai Allah subhanahu wataala ya dawo da mu wannan sati kuma mun malakar da aya na 236 daidai a kullun kamar na kan jaddada shi tsarin alkur'ani ba littafi ne da ake karanta shi a aji ba kawai shari'o'i ne duk da yake yahudawa sun hana shari'ar musulunci to waɗannan hukunce-hukunce babu yadda za a yi a hana musulmi ya aikata ko shi musulmi bai san su ba balle a ce ya aikata su sai a samu matsaloli tsari ne na tabbatar da zaman lafiya ga al'umma tsari ne na tabbatar da bin Allah da dokokin shi a cikin al'umma kuma kaji ko ina Allah ce haƙƙan alal muttaqina haƙƙi kaza masu kaza masu tsoron Allah musinina da sauransu Allah samu dace ma ce fi ma ya ce hukumul hukumul mutallaqa qabla ad-dukhul yanzu ai mana hukunci abin da ƙarƙashin wannan aya mutum ne ya auri mace bai sadu da ita ba sai kuma sake ta to mai hukuncinta matan da ta yi aure ba a shiga ɗaki ba aka sake ta yaya za a yi malace wahi halatun jadidata wannan wani hali ne sabo wa halatun kasiratul auqo kuma ana samun wannan yana faruwa da yawa to ya za a yi idan shari'a ta ji wannan ko ta an kawo wannan malaka cewa fa bayyana ma ala zawjaini fi ma fiha wa ma lahuma sai aka su dan zaka yi wani hukunci tsakanin mazi da mata su zawjaini su biyu me hukuncin su kuma waye me ya kamata ko waye qala ta'ala wala junaha alaikum ba ku da laifi in allaftum nisaa ma lam tamassukunna wato in kun su wato auri mata kuma kun sake su ba ku kwanta da su ba ai to jami'u hunna aw faratu lahunna farida ko kuma a'a amma daura auren ba amma ce ga sadaki ba ana yin haka shi ma suke shi nikahu tafwid nikahu tafwid iyaye sun ga wance ya ta ce tana son wani to shikenan a daura aure sadaki fa a'a ambata nan gaba duk wannan kokari shari'a yake tabbatar da ba a son mutane su tafi da shashanci ko su zaman zinace-zinace sauƙaƙawa ne ga maza da mata don a tabbatar da cewa ba a tsananta ba sai ka ce sai an yi kaza sai ya yi kaza ba zai yi kaza ba har ma a waye gari waɗansu mata sun saki aure saboda babu ɗan kwali mai gwal ai ba zai yi ba ka yawo kaya ba bai ba ya biya sarki bai biya ba amma tun da bai sa ɗan kwali mai gwal ba to a maida mashi da kanshi a fasa aure idan mazaje suka zama haka suka saki mata yadda suka gara maza su yi to wata ma ba kawai za ta ce ta ce ita wannan ba wai ma ta ce ɗan kwali mai gwal ba za ta ce wannan abin da aka samu ya bata waje da baka an fasa aure so shi yasa aka yi son maza su zama maza ba maza mata ba ba kuma mata maza ba Allah ya samu dace an ga maza shine Allah ya baka kaifin hankali ya baka kaifin tunani ya baka kuma ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i bima faddala Allahu bihi ba'dahum 'ala ba'd to in ba a yi amfani da wannan ba sai ya zama yan jari hujja da yan gaba dai gaba dai mata da yan equality maza da mata sai su gitte dokokin da ya rurusu na Allah ita kuma tana ganin ai ta ci nasara ba na mantawa da kwanakin baya aka sa wata mata wata zakakuran mare kunya jahila sai ita ai sam ba ta ma mutum mijinta abinci ba zai ta yi ba in ba zai ci ba ya je ya ci ya siya a hotel amma ba za ta yi ba saboda ita ma ba waiwa ba ne ita ma waye waye waye to kuma ta manta annabi ya ga mata in ta yi girkin ta shiga kishin ta dawo tana da ladan umra ta koma hakimin nan ta da albasa ta dauko shi tana da ladan umra gashi nan sannan kuma duk numfashin take a ƙarƙashin aure tana da lada ne ladan ba za ta ki ba wanda ya san adadin ladan numfashi ko wani lada to in an tambaye ta ladan nawa ta yi shi yasa macen da ba ta da miji to taimakanta hasara ne idan akwai yan uwa da suke da hali su yi mata aure kawai a huta shine mafi daidai domin zamanta a gidan mijinta ya fi zamanta a gidan wanta ko gidan ubanta bayan mijinta wancan ya rasu ko ya sake ta balle kuma akwai zaga an zauna ne ba ma ai auren bane kwata-kwata an yi shekaru da ɗimbin yawa Allah ya sa mu dace aulam ma'ana ko kuma lam tabrizu lahunna faridatan mu kurga kun yanke mata sadaki ba an gane ko ai fi talaqi zaman zaman adam al-masis wal wa tafrid an sake ta ba a safe ta ba kuma ba a daura ba a yanke mata sadaki ba maya ce wa manhuna daga nan za mu gane jawazin kafin takwid ya halasta ya auren takwid shi ne a jira awa huwa akadun shi ne daura aure bi takwidin takadirin sadaki lahu awalwa shi ne daura auren da aka kirga ta a yi sadaki za a biya lokaci kaza ko in an sa kaza ba a ce kuma ga kudin adadin ka sadaki ba la'alal iskatis sadaki amma musulunci bai yadda a ce an yafi sadaki ba ilo an gane ko a kuma cewa ai shikenan sai ai ai yar sadaka ne ba za a ba da sadaki ba sadaki a yau ba a haka annabi sallallahu alaihi wasallam da suke da sayyidina ali sayyidina ali sayyidina ali ya bayar sadaki haka ne ko ba wai kawai ba sayyidina ali annabi ya goya shi a gidan shi sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma mahaifin sayyidina ali ya goya shi a gidan shi amma duk da haka zai aure yar annabi sallallahu alaihi wasallam Fatima Zahra sai da biya sadaki daka ba daidai bane a ce wai an yafi sadaki ko an ba babu sadaki da saboda ita yar almajira ne ko an bada sadaka ko kuma a ce an daura aure da Muhammadu kawai iyaye sai su dauko ta da daddare a ta tafiya a karo a hanya zai da aka karo shi to shine Muhammadu sai a bashi a bashi mata ko ya shirya ba wani bai shirya ba bai san za a yi ba kawai ya fito yana yawo da daddare aka karo da shi ka cibis ba a san halin shi ba a san kowa aka samu bare kawai an ba muhammadu ne to wani muhammadu ba a san shi ba sai an je da dara a nemo malaman mu da sun yi kokari Allah saka musu da alheri duk wani abubuwan su suka ga kawo shi domin sun gaya maza iyaye cewa duk wanda ya bari yan shi ta yi haila daya a gidan shi zai shiga wuta saboda haka da sun ga yarinya ta faɗi to an samu matsala ma'anin ta faɗi ma'ana ta fara haila an samu matsala zai a maza maza a ce to ta kawo miji ba ta kawo ba to a nema a dangi ba a gace sai ya daura da muhammadu shi ba zai bari a samu matsala ba an tafi muhammadu aka karo da muhammadu mai shan giya ne wancan dan kwaya ne ko wane aka samu duk aka karo da shi sunan shi shi ma muhammadu alhamdulillah wancan lokaci duk kasan musulmi ne ba dai a ce a ba wanda ba musulmi ba amma dai ko mai halin shi aka bashi ko sai a ce an bashi mata su ba a haka gumma ka tsaya ka nutsu ka ce wani ka ba alabashi in bai shirya baka taimake shi ya shirya ya yi komi da komi ala samu dace to mala ce la ala isqatis sadaqi fala yajuzu li anna al mihr rukun min arkan al zawaj bai halasta a saki a ce an yafi sadaki domin shi sadaki na rukuni ne na wajibi a cikin rukunin aure saboda ka kula da wannan da kyau alhamdulillah mun yanzu bamu da wannan hayaniya amma kila zaka je abu yayi nisa can gaba ko wadansu kauye sukan yi ko wadansu garuruwa sukan yi to fa idza alaqtum nisaa fi nikahi tafwid qabla dukhuli idan mutane idan miji ya saki matansa a irin wannan tafwidin na daura aure aka ce ba a faɗi sadaki ba kuma ba a riga an ce gashi an kuma qabla dukhuli bai kuma kwanta da ita ba to fala mihra lahunna to babu maganar sadaki an daura aure an saki ba a jima'i ba sannan kuma dama ba a ce ga sadaki ba ila an gano nan sako to amma duk da haka wa matti ohunna ku ba su kaya alatu in za a rabu to tun da ba ita ce a sake ta ba ba makanan kuli aka yi ba to a tara mata kyauta malamai suka ce na abin da zai ishe ta ce har ta samu namiji in kana da kuɗi ka sai mata mota in kana da kuɗi ka sai mata ila haɗa mata hada kujerar maka mata'am kenan jin ka ba ta abin da ta ji daɗi ta mata da shi an gane ko ai ohunna ma ta mata'ana bihi ku ba su abin da su ji daɗi da shi shi yasa nake faɗi a baya nake cewa shi aure ba ana ana rabuwar tashi hankali ba yanzu ya rubuta ita ne ba da magana ya fasa mata haƙuri ko ya doke ta ko ya an yi kaza ba ba rigima a ciki kuma su kuma ci uhuna ku ba su mata'an abinda za su ji daɗi da shi alati alal musa ga mai arziki mai yalwan kuɗi kadar ku ya bada abin da zai iya bayarwa ya bulbula pound da yan da washe ne masu yawan gaske wa al muqtir wani kuma Allah ya ba ya zun bai ku rizqi wani bai arziki mai yawa shi ma kadar ku ya bada abin da zai iya mala ce fi da annahu la nazara ila qadar al-zawaj ana magana a duba ne karfin ba ita karar matan ake duba ba shi mai arzikin arzikin namijin ake dubawa to kaga wannan maganar mace uhunna da shi ne sai akwai bayani domin su yan shi'a da shi suka kafa aure suke koyo kushin ayi auren mutu'a ai mata uhunna ai ai mutu'a da su shi kuma Allah ya ce kabla anta wasu kafin ku kwanta da su ma'ana kaga an samu akasi su sun yi karatu ne da sarrai da kuma molanka mati uhunna a shari'a shine ka ba mutum ya ji daɗi mata'an wani kayan kyauta ya ji daɗi da shi ya san cewa an rabu da cikin lami lafiya da gaban haka kaga ma an baka gane ba shine da ce alal muqtiri qadrahu mai arziki mai yawa musi mai mai yalwa ganiyun kenan ya bada qadrahu abin da zai iya wal muqtiri shi kuma da ke tashashin arziki shi mai bada qadrahu so ba ana kallon mata man ana kallon arzikin mijin ne mala ce wa ila yanzu hakim halihuma jami'an sai mun kuma suka ce a idan an kai ma mai shari'a ne to shi zai duba halayen mutane ga halin mutum ya ne halin shi mai arziki ne mai to a samun shi kawo tunda ya rabu da ita dai ba wani ba laifin tsaye ba na zaune kuma ba a kaza ba a kaza ba to yanzu zai kawo kaban miliyan biyar in yana da shi kuna ce fa yawo wani kuma shi Allah ya tabbake shi dan kuti yau mini shi ke da yanzu ba abu da zai shi ne ba ya da abu da zai to shi ke na dan tambaye shi ko dubu goma ya kawo a ba ta tafi kaga kowa da halin shi amma idan mai hali ne to kar kuma ya takura dole a bayar abinda ke fi kenan mala ce mata'an ka ya ƙara ban mata'an wani tamattu'a bil ma'ruf a sanin shari'a shar'an su fata kaga mun da sake ce mata'an din shi ma ƙara ga maka ba mata'an na jin jima'i na muta'a bane domin su yashi an ce cewa matan da take muta'a ko matan miji mutum da yake muta'a wani lada yake samu har akwai inda zai kai darajar manzon Allah da muta'a Allah ya tsare me mutu'a Allah ya ce wala taqrabu zina zina ne mai lasisin su a shi'anci to amma musulunci ya ce kar ku kusanci zina kar ku zani kar ku kusanci ma ba ku yi ba sai ka mutu'a ba ƙarin musulunci bane annabi sallallahu alaihi wasallam ya soke wannan al'adu ne na larabawa kafin zuwa musulunci a yau khaybar kuma annabi ya hana shi ya haramta kuma alhamdulillah hadisin ma sayyidina ali rawaito so kaga in kana so ka ce kana bin shi'a ne to sai da ali ya rufe kai zaka guji ni mutu'a da sauri da ana yi al'adun larabawa mutu'a shine auren mace ila ajalin ka ce zan aure ki zuwa wata biyu zan aure ki zuwa shekara biyu zan aure ki zuwa shekara daya zan aure ki zuwa wata daya kome ne ana shi ma ce ko da zan aure ki ko mai jima'i in tashi ke mata da shi an gama wuce walau so aure ne na kwanciya daya so wannan wasa da aka yi da shari'a a shi'anci da kuma kai mata zuwa ga iskanci da karuwanci domin babu ƙa'ida yanzu kayan gwamnati a da wani tana shiga da wani ba magana ta idda ba magana ta ta gaba ba magana komi kuma kun ji karatun akai a baya cewa idan mace tana kwanciya da namiji maniyin shi da ke shiga jikin jikinta yana tafiya har a cikin jinin shi jininta haka ne ko shi yasa kaga masu karuwanci suke tafiya da kuka tarin tsufa an gane ko inda yawancin nake cewa ta samu jiya kuma ta tsotse shi ko to saboda ta kwanta da wani irin chromosomes din jinin shi da genes din jikin shi da abubuwan da suke jikin shi daban ne ya zo ya clashin da wannan ya clashin da wannan ya clashin da wannan ba ta da adadi so sai ta sai ta ɗauki wani cututtuka ba a gane kan shi shi yasa aka ce mace ƙa'ida ne idan mijinta ya rabu da ita sai ta jini wannan jini ukun dama cewa yake yana wanki diddatin maniyin na wani da yake jikinta yana fita yana fita haizu ba ta da sauran kuma jinin ta zama ita nata ne fresh amma duk wani maniyin mutum ƙara ɗaya ne take saduwa ba zai samu ta ciwo mijinta kenan shi yasa aka haramta zina aka kuma haramta karuwanci aka haramta mutu domin su yanzu za ta iya kwanta da wani an ji ma wani so ita ma zo ta yi da shi an ji ma zo ta mutu ake domin ba wani shaida babu waliyi babu shaida da ita da shi ne kawai mata a tuka na yi zo ka yi mutu'a nema mata a tuki nema yau mutu'a sai a yi magana na maza a irin kwamini a kwamitin islamiyya na shi a zubiratul akami nawa ne karancin abin za a ba mace idan ana so a mutane sai tafin hannu na yatsa ka ɗibi gero tafin hannu ka wata ko dawa ko shiga ka ji nan fa an ce mai wanda bai kwanta da ita ba mata kudu ne ba su abin alal musu mene kadaro mai ayarwa ya bayar da yawa so kaga ashe an ce an wulakanta mace an ba ta lasisi ta karuwanci kuma a shi an ci har gobe a mutu'a matanka ko kanuwanka ko yanka in ta fita waje tana iya zuwa ta dawo ta yi mutu'a za na kasuwan tudun wada a hanya ta yi mutu'a ta dawo kuma tana amma matanka to wale za ta tafiya na kwana uku kaga ta yi iyakan yin ta kenan shi ma namijin haka zai iya yi da kowa ya samu har ma suna iya canji suna kira shi a arafin farji aron farji yana da aboki dan irin nasu ita ma zai ce sai kai ma kai ki je gidan wani yau zai kwanta da ki na amna ba shi a ranki shi ma bana aran matan shi kwata kwata hankali babu shari'a babu duk ga suna a cikin littafin su ina da littafin kwamini irin su wannan kwamitin islamiyya nan irin su zubtar akam za ka ga gasa shine yake cewa wale an ce to in miji ya mutu fa mutu sai ce ai ba ta da sadaki ba ta da wani gado don me yace li annaha musta'jiratu wai ta 'yan ƙwadugo ne ana ƙwadugo shi kagani ka ƙwadugo ba karuwanci bikin yanzu mata da ta yi aure a ce ba ta da gado ita a shi an ci 'yan mutu'a ba ta da gado kuma saboda a lalata mutane sai aka ce musu kuma ɗan da ta haifa a mutu'a ya fi ɗan aure daraja idan mutum ya yi na farko yana da darajar sayid na hasan da ita da shi kowa da darajar in ya yi na mutu'a na kira darajar sayid na usaid in yi na uku na da sayi na ali in yi na hudu yana haka da shi da kafara da kafara da manzan Allah har suke wani faɗin cewa ma wanda ke mutu'a to shi fa yana da babban daraja ne wanda bai kuma shine lalatacce ko alahira bai da daraja to kaga wannan an fito da karuwanci bayan Allah ya ce wala taqrabu zina ina kana fahishatan wa magatan wa sa'a sabila an gani ko Allah ya ce ka kusanci to gashi su kana yi kuma ba ba ka'ida bane wai sai an kwana makoto ɗaya ne aka yi ya yi a shi'anci to kaga musulunci kuma haka yake ce aure ana yin shi ne kuma suna raba su raba abu biyu akwai nikahul da'im akwai nikahul muta akwai aure da ke da'imin zai daidai za a dade ana yi shi ne take da gado take da kaza yake da kaza da sharuɗa amma muta akan kawai temporary marriage ke kira su wannan wajibi ne na ce akwai bayani a kansu wanda ke haka ma a takaitawa zan yi kawai saboda ka ba macen da aka sake ta ba a kwanta da ita ba a ba ta mata'a malai Allah shi ke mutawa bil ma'ruf sanin shari'a haqqan ciyar da ita a bata kayan alatin nan haƙi kaman aiki ne na wajibi sifatun sabita wa masdarul muakkad ala muhsinin ga masu tsoron Allah ay mutaqina muta'ayina masu bin umarnin Allah wannan in mutumin matan da aka sake ta ba rabuwa ake da an fasa mata hanci ko an fasa mata haƙori ko an rabu a gidan yaro ba wannan abin ana so a ba su su zauna da shi a gidan idan ma ba ba'i ne ba ne sakin za ta zauna a gidan gani in raja'i ne za ta koma gidan amma ba'i ne shi kenan to sai ta fashe ta koma gidansu shi ma Allah ta yake cewa kar ku kore su sai illa iya shine mai fashi da mabayyana ko kar ku kore su a gidajen su sai sun zo da alfasha mai bayyana mai bayyana to kuma ce ta samu gata a musulunci amma yahudu da yan shi'a da nasara duk sun wala sun watsa shi tana ganin yanzu ta fito ne ta gogoriyo da maza ta fito ne ta yi zufa saboda ta samu ita ma ta samu na kanta ta fito ne ta kafaɗa kafaɗa da 'ya'yanta domin ba ma su ne 'ya'yan mu kuma ake su mata to ta yi gogoriyo da kai wajen siyasa ta hau ta ce apc wa prp a tana ta gogoriyo da ku sannan an gama kuma ana ce to ita ma fa albata bai kamata su tura doki a mota a buɗa masa yaƙi ba za a bata kwamishina a za a bata ita ne shugaban su dafa abincin yan firamare school ko ba ka yi ba Allah ya sauƙi musulunci yana da tsafta inda aka fitar da shi aka watsar da shi shi ke sai a shiga wahala to amma ga wannan irin maganar ciyar da mace da aka saki to za a ce da ita ne ana sa ranka a lissafa abin za ta yi har ta samu wani mijinta ba to wannan fa wanda ba ta da ƴaƴa yake wani ke da ƴaƴa fa yin babu aula ko shi ne ya ce a can da muka karanta ayawa allah wani da horis ko kuna kisan wani wanda aka yi mashi aya shi da ciyar da matan da ɗan a sanin shari'a ba shi ke nan shi ke tafiya kuma ba daidai ba ne alƙalai su yanke kawai sadaki su yayin wannan abu mai shayarwa a can ta kudi tsabata dubu biyu ko sabulu ba zai sayar ta ba da nono ba ka ba ta abincin da shi ba ɗanka yana neman sabulu yana neman asibiti kawai ka ba ta dubu biyu kawai kana alƙalai ya raba mu da ita Allah sauka Allah samu da shi Allah ce wa in talaktumuhunna min qabli an tamassuhunna faqad faradtu lahunna faridatan fa nisu ma faradtu to idan kuma an riga an sake su bayan daura aure an gane ko kafin a kwanta da su shine min qabli an tamassuhunna to an riga an daura aure kuma an ce ga sadaki kaza wancan babu komi ba faɗa ba shi aka ce a masa wancan kayan mutu'ancan kayan alatu in kira shi a kayan alatu an san kayan alatu ko shi ne daidai shi ne famati uku ku ba su kayan alatu su tafi da shi duk abin da suke bukata sabulu ne omo ne abinci ne yatsi ne ko manja ne man gyada ne kuɗi cash shi ake suka ba su iya ƙarfinka to idan an riga an sake su an riga an ce ga saraki fa sai ta tafani su ma farakku sai ku ba su rabin saraki na ku an yi alƙawari za a ba ta dubu ɗari biyar saraki to an sake ta ba a kwanta da ita ba an buga an faɗi sadaki da buga sai a ba ta dubu ɗari biyu da hamsin an gane ba wannan ya jibu lahuna wajibi ne ka ba su wayar ji'u lakumul nis sai ku bar da rabin a hannunku illa an ya afu sai dai idan sun yafe sun ce a to je kada abinka mun yafe ba wani abu ai azzaujat su iyayen mata an gane ba fayyatarkuhu bila tafi a ce sun bari ba sai an ba da wannan rabin ba wannan waliyinta da ita da wani za su iya kama kai namiji an ce ka bayar ne fayyatarkuhu a wai afin lari biyar da ƙwarshen naka ko kuma shi wanda ɗaura auren kyanin shi ne waliyinta gina ko yawwa mala ce wa huwa zauju fa yatruku laha kullu ko kuma shi mijin ya ce to na bar miki kawai jiki da shi ba magana da su bane da 1500 ne jiki ba damuwa ne ko danginta su yafi ko shi mijin ya ce ya ƙara ya bi mata ila an gane ko yawa an ibn abbas ibn abbas ce alwali idza ka idza kana to ma'ana ce wannan shine alwali idza kana mahju mahjuratan fala fala kharaja fi zalika idan wali ya ce ya yafe shi kenan babu laifi ala ce wa an ta'afu ku mazaji an gane ko ku miji kai miji da aka ce ka saki mata kafin ka kwanta da ita ka yafe ka ce ka bar mata ga sadakin ki ga kayan da aka miki ga akwatunan gashi ga abin da ki zai kuma shikenan ga ma wani kudi ki kara ki sai ki ci gaba da zawar ki kenan ko to wa aqrabu lit taqwa shine mafi dacewa da shari'a an gane al'afu zawji kai miji ka ce ka yafe da tafi da wannan dukiyar ba maganan sai an je an kawo bane ba maganan sai an kuma koma kotu bane wani abin da kai shi ma da na taɓa jin labari akwai mutumin da ya auri mace kuma aka auren har ta haihu amma garin ta haihu ta haihu ta mutu kuma garin ma a daidaita tsakanin shi da iyayenta sai aka shiga kotu aka raba kaya kaga wannan rashin imani ban gane kai shi shi ya auri mace suka ba shi lafiya da ran sai Allah ya sa ta haifa mishi ɗaya sannan kuma ta mutu sai ce shi yanzu kawai kaza kaza kaza gadon ma shi ya mamaye ba zai basu ba kuma a shari'a musulunci ba haka yake ba a shari'a musulunci an ba mu kowa na shi ƴaƴan da nasu kai naka da naka kuma ita ma mata iyayen ta akwai nasu haka ne ko Allah sauri lokacin da aka bar musulunci ko in ce aka bar karatun musulunci sai a koma zafi mala ce idan taqwa ibtisali amrullah domin huwa aqrabul taqwa da aka ce shine daidai da tsoron Allah to domin shi taqwa shine kwatanta yin aikata umarnin Allah li'anna khitab lizawaj lil azwaj domin magana ai ga mazaje ne so ka gane ko kuma kila wannan shi wadansu kace lijanibai ne kowane bangare ana magana da ita matan ta ji tsoron Allah mijin ma ya ji tsoron Allah wannan aqrabul taqwa an sun ji tsoron Allah bale ta galibin rijal amma duk da haka ana magana su maza su yafi su daure su bar musu domin su zo a fa raunana ne in ba din yanzu da bature ya canza mana nomenclature ba sai ga mata tana aiki babba miji yana aiki dan karami ga mata ta fi samun albashi kuma miji shi yana nan ila sai ya ƙara shi ne ke sharan kici eh yana yanka goji yana wannan yana wannan ita kuma tana can ta tafi abin da Allah ya sauya sarki aliyu dan sidi ne ke ce nasara fari cikin shi baki nasara akwai wahala ga masu biyan nasara fari ne shi a fatin jiki amma bikin shi baki ne bala'i ne komai nashi shirme kana bin nasara ka samu wahala Allah ya sauke sauraka wannan bin nasara na shekaru sai ce to wannan ana magana ne a malakin la yadkhulu ba a ce sai wali zai shiga ita da shi za su daidaita ko ta yafe ko shi ya yafe musu duka amma shi ya yafe shi aka fi so an ganin so kuma a ce an shi wali baya da daman ya ce wa ya yafe mara ce fa isqaduhu laysa bi mustahabbin ba su miji wali ya ce ya yafe miji wannan ba mustahabi bane tsakanin su da shi da matan ne za su tsaya su daidai da wannan Allah ya ce wala tansul fadl bainakum kuma za ka kuma tafi fikun da Allah ya ce muku akwai bambanci tsakaninku da matan yani a wani ala ce akwai bambanci a rijal qawwamuna ala nisa'i bima faddala Allahu bihi ba'dhum ala ba'd wa bima anfaqu shi Allah ce to wala tansaw al-fadl bainakum ko kuma ta da falin fifikun da Allah ya ba ku din tsakanin to ka ce kai sai ka sai ta biya ka wallahi sai dai a je kotu wallahi sai dai a a ya ustaz Allah ya baka abubuwa da yawa da bai bata ba a kawai ko da ta rafi ka kuɗi Allah ya baka kaifin ya baka kaifin kola fi zanta Allah ya baka ginin ƙarfi fiye da nata sannan kuma Allah ya baka ƙarfin zuciya domin su suna da rauni da za su yi abu gobe su yi jibi sai su fashe da kuka shi sa ko a jami'a aka dan sauƙaƙa musu wajen maki ba ana ba su rubuta bane a cikin da aka ba akan ce to ai tunda mace ne a dan ba su wai ba haka su dan wuce dan garo Allah ya samu dace to kanku fa lalle ba eh shi na lalle wala tasbaru ba ku an tafaddalu ba'dukum ala ba'd inna allaha bima ta'maluna basirun lalle Allah da duk abin da ku aikata yana gani fa yajazikum bihi za kan kamu Allah sa mu dace na'am
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون
ما يتوب موضوع هنا الحكم yanzu ana kama ka wuri ana kama ka hukunci ne ala tada'uf tada'if mas'alatin nika ana maka maganan magana akan kunce kunce akan ninninkawa mas'alolin aure to yana yiwa wa mashakil zuwaji wal aulad da mushkiloli tsakanin maza da aure da iyalai da yara fa rubbama tu'addi hadhihi al hala ila ishtigal an al salat sai malai sai to ba maki ana ta maganar hukunci kai kaza banda saki in ka saki kai kaza in ka ba ta kudi sai manta da kai sallah ya nan kunce kunce haka da rubbama yace da yawa yakan zo ya addi hadhihi al hala ila al ishtigal an al salat sai a shigalta da maganar sallah saboda aka sai Allah ya tunatar da mu akan sallah bi nisba da zaka ala hafizu ala salatu ko ku ku kiyaye sallah ai in kana cikin hidiman na bakin mata suka ce in ana hidiman duniya akan yi na kiyama ko ana bakin duniya akan yi na kiyama to karka waye gare garin maganar aure an saki ba saki ba ya aka yi ne kai ne kaza nawa za a bata kaza ne kamanta da maganar sallah sai aka ce hafizu ala sallah ku musulmi ku fa kiyaye sallah ku kiyaye sallah an kwatin domin a dawo da hankalinka a cikin mawdu'in addini shine karfa kamanta da sallah as-salawatul khams bi ada'iha fi awqatiha kamila ka ba da sallan nan guda biyar da aka ce a kan lokacinta shi kanke wa arkanuha wa shuruɗiha ka ba da sallan a kan lokacinta da rukunanta wa shuruɗiha da sallan da sharuɗanta wa salatul wasta da kuma sallan nan ta tsakiya to aka yi kawo laisa ne wasa alladhi ma'anahu tawassuli bainal shay'ain ana maganin ba wasta da aka ce ana maganin wato sallan tsakiya ba ana maganin musalla ake maganin tsakiya tsakanin wannan da wannan shine tsakiya ba kamar da malaki cewa الفضل والمؤنثة الوسط والأمن الوسط الذي هو خيار وليس من أنا ما كان كيا لوكة سلا زاببي ba ana magana mu wai tsakanin sallan a ce tsakanin ga azhar ga asar ga magriba ga isha tsakiya shine kaza ba ce ba haka bane amma akwai malamai sai ganin hakan ne a ce shine azhar kaza yawa wahiya wahidatu min al khams ita wannan sallan da ake zo ita daga cikin guda biyar din nan wanda kuma suka ce a'a wala bayyana ha aw salatul juma'a ko su wa qumu lillahi lalle an ce ku tsaya ma Allah ta'ala a cikin sallah qawaniti ne kuna yake al'amari gabaki dai zuwa ga Allah ta'ala qunut bar ce kunu qunutun fil qur'ani huwa qawa duk abin kace ka koma zuwa ga Allah kai qunuti ana maganan ka bi Allah ne bi sosai rawahu ahmad wa gairi wa qila sakin al hadith zaid bin qala kunna natakallamu fi salati hatta nazalat wa umirna bi sukut wato kuma wannan magana ce ana gudun sukun ne kai shiru saki ne na ku tsaya ga Allah kuna masu shiru kar ku yi surutu a sallah da halizin zaid bin bin arqam yace kunna natakallamu fi salat da mun kasance ana magana ana sallah muna magana liman yana ce yana tilawa shi kai kuma ka tana mu hada kai kasuwa ba kai kuma ba na ce zan ba kaza ba to ai shikenan sai an ji ma zan ba suna da surutun su farkon musulunci kenan ilan gane ko hata nazala sai da wannan ayata sako kumun la yaqanatina sai ya ce umirna bi sukuti aka ce ku yi shiru ba sauran magana a cikin an gane ko wa nuhina an kalam kana magana da ko ai magana magana an sallama bai hada magana ba firar da uwanka yanzu ana so ka tsaya ne ka tuna Allah shine qumu lillahi qanati Allah samu dace fa in fa in khiftu eh eh daji ai fa in khiftum min al-adu fi sayl wasab kun kuma kuna ji tsoron makiya domin ana yiwa ana sallah ana filin yaƙi ko kuma ana cin gari irin da ake zuwa a raidin ɗin mutane ɗin nan kamar yadda ɗan banda suka faru suna shiga girin gari ba tsari ba ƙa'ida ba wanda ke ce musu bari ba wanda ya ce musu gaza to idan kun ji tsoron attack daga makiyanku to ana iya sallan farijalan haka ne ko sai ku yi shi a tsaitsaye ba wasu kun ba maganin dogon abin ai jam'ar rajilan ai mushatin bisala kuna tafiya kuna sallah kaga kenan sai dai a imai kenan aure ku banin ko kuma a cikin yaƙi kuna kan dawakin yaƙi akan dabbobi kuna da yaƙin sallah jam'i rakiban kaifa ai kaifa amkana da yadda ta kama don ba zai yi ka je kai sallah ka miƙa wuya wani zo yaƙi ka ba a sallan ma ba a ce ka zama ka a wani zamu aya ce wadda lajin ka fara ta gudu an asila ta kuma miliyon alaikum wa lillahi wahida mun kawo ayin bako to burin makiya shine su kuma ta da ku rike makamai ba ba ku yawo da makaman ku sai muku kaf kashe kaf daya kaga musulunci me yake baka maximum protection ka rike makaminka ka hau shirin yakinka ka tafi inda zaka je babu wanda ya haramta duke makami sai bature kamar da fada a wajen 15 ko 40 something lokacin da suka kai bayi america da ingila sai suna masu azaba sai suna doke-doke suna kawai sai mutum ya zo kowane bature sai ya yanka mutum mari fa yana ganin ya doke bazna sai su rama abu hata kai ma aka buga yaƙi to daga lokacin suka ce tunda suna da makamai ne to sun haramta musu riƙe makamai shine fa gangaro har yanzu a constitution din mu an haramta makamai a ina an amma shi ko Allah mai yake cewa wa'idu lahum masaqatu min quwwati ku sai makaman ku mustatali idan kun sai abin da ku iya da makami me zai yi amfani shi turhibuna bihi aduwallah wa adukum idan kuna da makami za ku ba makiyan Allah tsoro wa adukum za ku ba makiyan ku tsoro ba su faɗo muku ba sai Allah ce wa akharuna da sauran wasu mutane la ta'lamuhumullahu ya'lamu makiyan ku suna nan a cikin gida ma ba ku san su ba amma Allah ya san su munafikai kenan saboda aka dokan hana makami an yi shi ne domin a ci gaba da bautar da mutane musulunci ya ce mu Allah ya ce kai qur'ani ya ce maka sai makami kari abin ka kai tafi da shi dinda zaka je kamar da azuka wani yara ta bin da shi rayuwa a cikin gari ko wannan nace ka kyauta wannan an gani ko to amma sai aka baka sharuɗa a musulunci za a ce ai a'a doka ne za a hana meye meye za mu wallahi musulunci ya hana dokokin musulunci ba za a bari ma ka yaƙi wani ba ka kashe wani ba ga shi nan amerika me ya kawo trump ya ci zaɓe cewa suka yi ko ya ci zaɓe ko a yaƙi haka ne ko har wani ke cewa we have muna da makamai fiye da soja fiye da 'yan sanda fiye da security force kowa da bindigan shi su ne da an yi matsayi wani harbo wani harbo saboda babu aminci saboda rashin sa hana dokan mu a nan an ba mu ne rashin abin da suke kai a can saboda rashin doka ne na irin na Allah sai ga koyi na bakin ciki da wani harbo wannan yaro zai je dauko bindigan baban shi ma harbo mutane yan firamare din su duka ya kakkashe su to amma a musulunci annabi sallallahu ya koya maka ka rike makami idan ma zaka shiga kasuwa ka je da shi amma ka kuskura ka tada shi a cikin mutane aka ce idan ka je da mashi ka rike wajen kaifin kana rikewa ko takobi ka sa ta takobi mashi ka rike kaifin domin kaka soki wani ƙa'ida ne idan ka ji ma wani ciwo za a ji maka ciwo idan ka kashe wani za a kashe ka aka ne ko waka tabna alaihim fiha annal annan nafsa bin nafs a tsarin musulunci idan ka kashe wani za a kashe ka akwai kisa kala biyu akwai na ganganci akwai na kuskure idan na ganganci ne ba ta da magana sai dai kisa idan na kuskure ne sai a baya diya diyan nan kuma ka karanta ana kashe miliyan nawa 600 ko kaga ai wanda aka kusurin kashe wani gana sai ka biya miliyan 600 gidan ku ba su da miliyan 10 ba miliyan 1 ba ba miliyan 10 ba miliyan 100 ba 1 ba 200 ba 600 da yan kai din miliyan 610 ne ko da bana to inda akwai doka ba yadda za a yi a saki yaro ya dauko bindiga ya harbi mutane ƙa'ida ne masu jini dama an ba da dama ko dai su ce su ma ba san komai sai kisa wa ya kashe masa dan waya ba sa wani bukatun ko ko a kashe shi a juye dangu italiya ba maganar dauri bane ba maganar na gidan yari bane ba maganar cewa wai kuma an ka gidan yari bayan wata biyu wata uku gwamnati ya yafe musu ba ka'ida ne inda ya kisa a kashe shi musamman wanda ya amdan wanda ya kuskure kuma ya biya diya shi ma din umama suka ce kuskure ne ya aduba kuskurwa iri ne shi ma a kashe za a kashe kuma da mutum dubu za su taru su kashe mutum daya dukkan su kisa zaɗinsu sun yi cult sun yi group suna da cultism kamar da suke abin da suke da su a manyan institutions to in aka waye gari ɗaya ya mutu dukkan su za a tarkato su ba maganin waye ubanka ko waye ubanka ko mai kake da shi ko ɗan gidan waye kai babu kawai kisa ne ga baki za ka sha su aka kowa zai yi shiga taitayin shi shi yasa Allah cewa lakum fil qisas hayatun ya ulul idan kun bi shari'a musulunci akwai rayuwa mai daɗi in kun masu hankali ku bi haka so in kuka ce za ka bi rayuwar amerika ne shi kenan za a je ne an sa doka wannan da ya sai lasi ya siya ya siya ne don ya kare kanshi sai ce for self defense haka suke cewa ko to dama mai allah ce a sai makami don mene so sai suka canza suka hana kowa suka ce zai lasi to kuma mai lasi zai zai harbi mutane ya wuce kamar yadda muka gani a boko haram kaga an yi boko haram a maiduguri haka ne ko an ambrose duka local government din nata an yi adamawa an yi a wurare daban-daban har sun shigo jihar mu sun shiga jihar kano sun kashe mutane to amma wake bakin nasu sojoji na faɗa wannan haka da sani cewa su suka taimaka saboda lokacin da aka ce za a zo a bincika gidajen mutane a duwa suna da makami haka aka yi a da madagali haka aka yi a mubi haka aka yi a sauran garuruwan gefen nan na su mubi su hong suwa a shiga a tabbatar da cewa kowane gida ba makami sannan bayan kwana biyu sai ga 'yan boko haram sun face gari wace musu bamu da makami sojoji da suka yi wannan ce ciyar da to su ne suka so su ke haɗa gwiwa da su don su yaƙe mu to amma in mutane suka ce ba su yaƙe ba suna makamansu saboda shari'a ta ce su kama kuma wani mai magana cewa ai doka ne na gwamnati an ce ba a kaza ba ko an ce kuma ɗi da su don ba dalilin za a zo baka da protection yan bandit suka kaske su taransu zagari su kashe mutane ko ba inda za a yi ba ka da komi to ka zauna ba ka zauna tsirara Allah ce ka yi kace a saboda dokan wani katon maza Allah ya mu dace so wajibi ne mu kalli shari'a mu musulmi sai mu yi aiki da shari'a kuma ba inda za a yi a ce mutum mai hankali ya zo a zo gidan shi a ce bai da bai da yanci sai wani ya shiga gidan shi ya kwanta da matar da shi zina da ita ya mata fyaɗe ya kwanta da shi mata haɗa mutum ɗaya ya yi zina da uwa ya zina da uwa kuma kana kallo in kai magana kuma ce ka biya kuma diyya ya kama ka duk wani abin da aka yi mana saboda sakaci da shari'a ne da ba mu waiwaya kuma da kuma muna fakan cikin musulmi muna ta a faɗa magana sai su yi aisu gashi gashi gashi amma in Allah da komi bahaushe ke cewa kwana dubu na menene na barawa ko kwana ɗaya ba Allah samu da shi malaki ala anna hadhihi sufatul lahu wannan sufa ce na wancan abin da muka faɗa saboda haka tsaya a yi sallah kamar shi wala annaha masdariyatun wake ba sai makaranta wannan ba sai Allah ke cewa ku za wannan ku za ɗaya da sallah wa bizar sallah sallah wa qumu lillahi qanitin amma anan qanitin muka tsaya sai Allah ce walladina yatawaffawna minkum to malaki cewa sun da an ce lokaci bari mu karike wannan shirin wa hadha ala annahu mawdu'un lahu mun karanta wannan sai ya ce wa ma'ana fadhkurullaha dhikran ku tuna Allah tunawa ka'inatin tu'allimuhu iyyakum ka'inan ko kamar ta'allimuhu iyyakum kamar da Allah ya koyi sanar da mu wato ku tuna Allah kuna cikin rayuwa ku ci sallah kuna yi sallah kuna cikin kamar da ya koya mana ai idhkuru mithla ma allamakum iyyakum ku tuna abinda Allah ya sanar da ku shi Allah ya sanar da ku irin su ayi misalin zikirin lazi allamaku allamaku kamar da sanar da ku wa hada dole ana kullu zikirin yana ga maka dukkan tuna Allah za ka yi mazkurun lahadin nan an gane ko labudda min tiba'i shar'i dole ne a bi shari'a a cikin shi duk wani zikiri da za ka yi duk wani salata za ka yi to ka tuna Allah a cikin shi kar ka ce za ka yi naka na kanka labudda min tiba'i shar dole ne a bi shari'a fihi a cikinsu duk abin da za ka tuna da shi so kaga bin shari'an nan shine mafita wa illa fala yafidu man ittaba hawahu fihi shay'an idan kuma kai dan san ranka to ba la yafidu shay'an bai maka wani amfani kaga san ranka ne ka tsara dokar da kake so ka bi san ran wanda ya tsara maka doka kai ce ka bi shi Allah ya ce ka yi wannan ce maka karka yi to babu wani fa'ida a cin man ittaba hawahu wani bi san ransa fihi akan wallahu alam Allah mafi Allah shine mafi to sannan za mu koma akan maganar hukuncin aure da saki insha Allah shi ne ma tumar za a siya ku ila ma kana fihi min masail nikah wa ma ta'allaqu bihi za aka wallazina yatawaffawna minkum yadruna azwajan yawwa ala samu cika da imani na kuma mai tambaya ko karin bayani ko gyara kafin a kira sallah babu ko to alhamdulillah samari dai na abin da muka yi duka kula da kyau shari'a musulunci ba ta da wasa da kowa ga yadda za ka yi magana in ka auri mace ba ka kwanta da ita ba in ka kwanta da ita ka an sake ta ga yadda za a yi ga hukunci ga mutu'a da aka ce a yi na shari'a ba ta ne kayan alata ta tafi da shi ta zauna ta yi aure sannan kuma a tsaye da sallah da sauransu shi ne wannan kamar samari kuma ala na muku gargaɗi ne domin a tabbatar da sannan kuma a kiyaye sallah da abin da ke cikinsa in kuma kun ji tsoron makiya akan zaman ku na rayuwa to ku shirya ku yi sallah ko da a tsaye ne kuna tafiya abin kuna sallah ba ana ko ko akan dabba kuna tafiya kuna sallah kuma kar ku aji makamin ku ku rike makamin ku a kowane lokaci kamar yadda a musulunci yake duk da yake da yadda kan kasan mu ya ce kar a yi to amma Allah ba mu iko mu dawo farfado da shi abinda Allah ya ce a yi don mu zauna cikin kwanciyar hankali domin rashin wannan ne yasa za ga an ce an kama banda sun yi kaza sun yi kaza barayi sun yi kaza sun yi kaza an zo gidan mutum an tafi da iyalan shi yana kallo ko shi an tafi da shi su suna kallo amma da kwashi in akwai makami ba zai yi karamin barawa ma ba zai shigo gidan kama Allah samu cikar imani subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik malai mana da الحمد لله رب العالمين آمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر